أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مغودي الله تبارك وتعالى دينونا من وانا اللوكتشي يومنا شاب وقوة محرم هجرانا محمد صلى الله عليه وسلم daga muka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan ogas na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya wanda kan karatunmu na bulugul maram min jami'a dillatil hakam muna cikin kitabu sala babu sifatu sala babin da yake magana akan sifar sallah za mu tashi wa an abi humaydin wa an abi humaydin as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه هزو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد ودع يديه غير مفترش ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبله وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى وإذا جلس في ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري ذا متاشا كما أن حديثنا أبي حميد الساعدي Allah ƙara masa yadda ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan kabbara idan ya kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi yana sanya hannayensa daidai kafadunsa bai zara ka'a idan yi ruku'u amkana ya dai min rukbatayhi yana sanya hannayensa akan gwiwarsa summa hasara zaharahu sannan kuma yana miƙar da bayansa bai zara fa rasahu istawa idan ya ɗaga kayansa kuma to zai daidaita hatta ya uda kullu faqari makanahu har sai kowane gaba ya koma wurinsa fa idza sujada in ya sujada wa da'a yadayhi yana wato sanya hannayensa yana kafa hannayensa gaira muftarishin amma baya shimfidar da hannun nasa a ƙasa wala qabidihi ma sannan kuma baya matse hannayen nasa baya kame su a jikinsa tsaka tsake yake kenan wasaqbal bi atrafi asabi'i rijli yusra sannan yana fuskantar da gefukan yatsunsa na kafa ya kalli alqibla وإذا جلس في الركعتين إن يزون إن يركع بيو جلس على رجله اليسرى yana zama akan kafarsa ta hagu wala sabal yumna sai ya coka ta dama wa idza jalasa fil fi rak'atil akirati idan ya zauna a raka'a ta karshe qadama rijlahu yusra yana gabatar da kafarsa ta hagu wato yana janye ta kenan wala sabal ukra sannan kuma sai ya sai ya cuka ɗayar ta dama wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna kan abin zaman sa akrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne fitar da wannan hadisin to da mun ne muna cikin babu sifatu salat ne babin da ke mana magana akan siffan sallah to wannan hadisi na abi humaydin sa'idi yana gaya mana cewa a cikinsa za mu gane cewa a ɗaga hannu yayin kabbara kuma a kawo su daidai kafaɗu kamar yadda zo a hadisin wa'il bin hujr cewa ne salama ya ɗaga hannayensa daidai kunnuwansa ta kaga waɗannan sifofi guda biyu duka sun zo duk da akwai ta siffa ta uku ma da ta zo akan haka wato yana sanya su ƙasa da da da kafaɗun nasa saboda haka wannan yanayin shi ake yi ko mutum ya sanya hannunsa ya daga hannunsa daidai kafadunsa ko kuma ya sanya daidai kunninsa sannan kuma an faɗa mana cikin hadisi cewa wai za raka amka ne dai mai rukubatai idan ya yi ruku'u zai sanya hannayensa akan gwiwarsa saboda haka wannan dalili ne yake nuna cewa a sunna ana so ka iya imkanin hannayenka akan gwiwanka in ka yi ruku'u sannan kuma za ka baza hannayen ne akan gwiwa ɗin shi ne yadda za ka kai haka kenan ka ɗora hannu akan gwiwan ka kama gwiwan da shi ba kai hakan nan ba yadda wasu ke yi sama da gwiwan sai su kamma shi hakan nan ko kasa da gwiwan su kamma shi ba a kan gwiwan za ka ɗora shi hannun naka kenan sannan kuma idan ya dago yana daidaita bayansa bayansa zai mike tukunna ba ya lankwasar da shi ba wato idan yi ruku'u yana didita bayansa ya zama bayan ya zama ya zo ya mike bai lankwashe ba sannan kansa ma zai daidaita da shi to aka ake so ka yi sannan idan ya dago kuma aka ce yana daidaita fa idza rafa ra'sahu istawa hatta ya'ud ya'uda kullu faqarin makana kowanne gaba ta koma inda take wannan ana nuna cewa in ka dago daga ruku'u zaka dawo ka ka daidaita kenan ba kana dagowa kawai ba gama dagowa ba kuma ka tafi sujjara ba sannan an gaya mana cikin hadisin cewa fa za su jira wala alayhi ghairu mutarishin wala qabidihu shine idan yayi sujjara kuma yana sanya hannayensa baya shumfula hannu a ƙasa nan baya kame su to wannan yana nuna an ƙi mutum ya iftirash fi sujud kenan ba za ka baza hannayenka a wajen sujada ba kar ka yi haka ka kwantar da su hakan nan a'a ba haka za ka yi ba sannan kuma ba za ka yi hakan nan ba ka matsar da su haka ba a haka za ka yi dai saka tsakiya hakan nan za ka yi sannan kar ka buɗa da yawa ka doke na na gefenka to haka ake son mutum ya yi ba ana nufin ka matse su ba ne ko ba a nufin ka ka shimfiɗa su sannan kuma ba za ka buɗe su da ƙarfi kuma yadda za ka cutar da na gefen ka ba wata tsakiya da za ka yi da hannu to wannan shine abin da ya shafi yadda ake yi da hannu kenan sannan kuma sunna ce mutum ya fuskantar da wato yatsunsa duka su fuskanci alƙibla lokacin da ya sujjada kar ya kwantar da yatsun wani za ga yatsun kwantar da su yake haka ya shimfiɗar da su haka ya kwantar da su abin da aka zo shine ka coka su fuskanci alƙibla gaban yatsun kenan haka ake so mutum yayi sannan kuma wannan yana nufin cikin yatsun kenan idan ta ciki ta ciki suna fuskantar baya kenan ta gaba kuma ga inda suka fuskanta su yatsun mutum sannan idan mutum ya yi sujjada in ya yi sujjada din nan zai buɗe tsakanin a cinyoyinsa ba zai manne kafafun ne haka ya nan ya yi sujjara ba zai ɗan buɗa tsakanin tsakanin gwiwoyin nasa cinyoyinsa zai buɗa su sai dai idan sai dai akwai wani abu a cikin gwiwar tasa da zai hana buɗawan to nan ne kuma sai ya iya barin sa haka sannan bayan nan hadisin nan ya gaya mana idan zaka zauna to zaka zauna ne akan kafarka ta hagu ka coka ta dama saboda ka wannan shi ke nuna cewar ana yin irin wannan zama iftirash ake ce masa shi ake yi a zaman farko ka zauna akan kafarka ta hagu ka coka ta dama ka kuma coka ta dama haka zaka yi sannan in ka zo kuma zama na ƙarshe a zama na ƙarshen nan shi kuma za ka ture ta hagun ɗin ba sannan za ka coka ta dama sai ka zauna kan abin zamanka wannan shi ne yanayin zaman ƙarshe ko shi ne ake ce masa a tawarruk a tawarruk shi ne wannan zaman ka yi a tawarruk ɗin kenan ya zama ka tura ƙafar hagun ɗin ma ka zauna a kan abin zamanka ta dama kuma ka coka ta wannan yanayin zaman yana da hali guda uku ko dai ka naɗe ƙafarka ta dama sannan ka sanya ƙafarka kuma ta ta dama ɗin a wajen saranganinka bayan ka cuka ta sannan ka zauna akan abin zaman ka wani shine wanda aka bi sabawa da shi ko kuma a'a ka shimfida kafarka ta dama a bangaren yammanka yammacin a dama daman naka kenan sannan sai ka sanya kafarka ta hagu kuma a tsakanin cinyoyinka sai ka zauna akan abin zamanka to shi ma wannan idan zaman ya gagara irin haka kenan ba za ka yi komai ba sai haka sai ka yi in ba yadda za ka yi kafan ba za ta lankwasu yadda ake yawa ba sannan kuma ka shimfida kafarka ta dama ta dama ka sanya tagun din kuma tana ƙasa da wato sarangalinka na dama ka zauna kan abin zamanka to wannan zama ma duk kana yin sa in akwai larura amma wanda aka fi zade shine ka nade kafarka tagun ka ja ta gaba sannan ta baya ka coka ta ka zauna kan abin zamanka saboda hadisin nan ya fa'idantar da mu cewa ana bambanta zama tsakanin zaman farko kenan zama na biyu malamai sun yi sabani a cikin wannan mas'ala akan haka din to saboda haka a cikin wannan hadisi akwai hujja tsayayya da Imam Shafi ya ce wannan yanayin zaman su ake yi kai na farko ga yadda zaka zauna kai kai al-iftirash na biyu kuma kai at-tawarruk sannan kuma shi ne hayan da ya ce za a nayi a cikinta amma imamu mali da imamu abu hanifa suka ce duk in ka gada duka tawarruk za ka yi duka janye ma in ka yi du yayi ka cire ka zauna kan abin zaman ka a kowane mama to wasu da ce haka za ka yi a ciki to wannan ne shine abin da za a lura da shi wajen yanayin zama a cikin zaman da mutum zai yi to sannan kuma kamar yadda muka karanta cewar annabi sallallahu alaihi yana daga hannayensa daidai a kafadunsa to wannan ya tabbatar da cewa an shar'anta yin daga hannu yan kabbaran harama kuwa an ce a wajen rukuma za ka yi daga hannunka dagowa daga rukuma za ka daga in ka taso daga zamantayya ta farko ma ka sake tashi za ka daga hannu su wannan ne su ne wuraren da mutum zai yi daga hannunsa a cikin sallah ɗin kenan na'am وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والعرض حنيفا وما أنا من المشركين آه إلى قوله من المسلمين يتمنى آه اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل آه وأن حديث an samo shi daga sayyidina ali Allah ƙara masa yadda yana gaya mana cewa an ali bin abi talib radiyallahu anhu sai Allah ƙara masa yadda an rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsaron su a gare shi ya kasance a idan idan kama da salati ya tashi zai sallah kala yana cewa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين to wannan addu'ar dukanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta in zai fara yin sallah shine yana cewa na fuskantar da zati na zuwa ga allazi fatara samawati wal ard wanda ya kirkiri sammai da kasai wa ma ana min mushrikin sannan ni bana cikin masu shirka inna salati lalle sallata wa nuski da yanka na wa mahaya da rayuwa ta mate da mota ta lillahi rabbil alamin duka Allah ne madaukakin sarki ubangiji talikai la sharika lahu wa shi abokin tarayya wa zalika mun haka aka umurce mu aka umurce ni wa ana min muslimin sannan ina cikin musulmai a wani wajen ya ce wa ana awwal muslimina ni ne ma farkon wanda ya fara musulunci ga baki daya to wannan addu'ar mun shiga wato maganganun iftitahi salati kenan in zaka bude sallah to zaka ni sallallahu yana karanta wannan addu'a idan zai bude sallah din yana karanta wannan addu'a yana iya karanta ta ita yake karantawa wani lokaci yace wajhatu wajhiya lillazi fa samawati da hanifan wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu zalika umirtu ana wal muslimin yana karanta wannan sannan yana karanta allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk cewa allahumma antal malik ya allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta ba mutar gaskiya sai kai anta rabbi kai kai ne ubangiji na wa abduka ni kuma ni ne bawanka ila akiri zuwa karshen sa karshen nasa shine zalamtu nafsi واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وادني لأحسن الأخلاق لا يدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يدك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وانما عليه الصلاة والسلام هنا buɗe sallah da ita wannan addu'a ta cewa Allahumma antal malik Allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta babu ta da gaskiya sai kai anta rabbi ni kai ne ubangiji na wani abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa atabtu bi zambi na tabbatar da zunubi na fagu filli zafata fagu filli zunubi zafata min zunubai na jami'an gabaki ɗayan su inna la ghafuru zunuba illa anta ba wanda ke gafarta zunubi sai kai wadini ka shi yadda ni li ahsanil akhlaqi zuwa ga kyawawan halaye la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda zai shi yadda mutum zuwa ga kyakkyawan hali sai kai wasrib anni sayyi'a Allah ka tuye mummunan hali a gare ni la yadribu anni sayyiha illa anta ba wanda zai ture mini mummunan hali sai kai labbaika na amsa maka wasu adaika sannan wato samun sa'ada tana wurinka wal khairu kullu fi yadika duk alheri yana hannunka wa sharru laysa ilayka shari ba wajenka ana bika ni a gare ka nake wa ilayka kuma zuwa gare ka ne tabarakta Allah ka albarkatu ko ka girma wa ta'ala ta ka dauka astaghfiruka ina neman gafaranka wa tubu ilayka ina neman ka gafarta ka yafe mu wannan addu'an sai na liya cani sallallahu yana bude sallah da ita wannan addu'a din kenan sannan rawahu muslim wa muslim wannan hadisin wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya inna zalika fi salatil layli yace wannan a sallan dare ne sallallahu alaihi yake yin wannan yake yin wannan addu'a din to har yanzu dai kafin mu yi magana menene hukuncin yin du'a istiftahi din ga wani hadisin da har yanzu ya sake magana akan ta wanda shi ma ya yi magana ne akan ibtitahis sala yake ce mana wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li salati sakatahu nayhatan qabla an an yaqra فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب العبيد من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد متفق عليه har yanzu wani hadisin da yake magana a kayan iftitahi salati bude sallah din yake gaya mana cewa wani biyu ya rata daga sai na biyu da Allah kara masa yadda kala ya ce kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ka bari salati idan ya kabbara da ya sallah sakata hunai hatan yana yin shiru wani dan lokaci kabla an yarka kafin ya yi ruku kafin ya kabla an ya kara kafin ya karatu fasalu sai na tambaye shi fakala sai ya ce aqulu ina cewa allahumma ba'id baini wa bainaka tsaya ya allah ka nisanta ni tsakanina da laifukana kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin yammaci gabacin duniya da yammacin ta allahumma naqini min ka tsaya allah ka tsirace ka tsarkake ni daga zunubai na kama yana kasabul abyadu min ad-danas kamar yadda kake wato tsaftace farin kaya daga datti Allahumma silni Allah ka wanke ni mini ka tsaya daga zurbaina bil mai da ruwa wa salji da kankara wal bardi da ruwan sanyi mutabakun alaihi shi ma bukari da muslim sun hadu akan wannan hadisi to saboda haka dai waɗannan hadis din suna magana akan iftitahi salah du'aul istiftahi ta bude sallah kuma malamai sun yi maganganu a ciki akan cewar irin addu'o'in da za a karanta to har yanzu dai muna cikin a nan kaga an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiru kaɗan sannan daga baya kuma sai a je a fara karanta addu'a din a ciki to malamai duk sun yi bayanin yadda abin zai kasance na maganar addu'a din zamu kakkaranta dai hadisin insha Allah daga baya sai mu kunsa bayanin daga wa umar radiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka rawahu muslim bi isnadin munqati' wa rawahu dawud al-qutni mawsulan wa mawqufan wa umar radiyallahu anhu sayyidina wa Allah kana musa yadda annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa subhanaka allahumma bihamdika wato tsarki ya tabbata gare ka bihamdika godiya ta tabbata gare ka wa tabaraka ismuka girman ka ya ɗaukaka ta alajar duka ɗaukaka ka ta girma wala ilaha garuka ba wani magiji sai kai rawa muslim imamu ya muslim ya rawa hadisin bi isnadin munqati amma da isnadi yankekke saboda a cikin isnadin nasa akwai wani mutum da ake ce masa ubratu bin abi lubaba ya ce ya ji daga sai na mashi kun birki sai na umar ba saboda kwarau da alƙudin da kuma rawaito shi mausulan ya yi ya sadar da shi da nasu lasalama makufan sannan kuma ya kawo shi a matsayin makufi bai sadar da shi zuwa ga nasu lasalama ba وناو عن أبي سيد الكدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه ya ce mana wa na hukatun kacin wannan hadisin an abi sai ilu kudi daga abi sai ilu kudi da lawan lada da shi marfu'an shi ma an daga hadisin inda da kamsu zuwa ga malaman hadisi guda biyar wa fi a cikin sa waka ne kulu ba da takbir yana faɗa bayan yayi kabbara na cewa a'udhu billahi samir alim ina neman tsanin Allah mai ji mai sani mina shaitanir rajim daga shaitan wanda shi kuma an riga ya zama jefeffe min hamzihi daga kircinsa wa nafkihi da furinsa wa nafsihi da kuma tofinsa na neman Allah tsarin da wannan abubuwa daga to a nan wajen wannan hadisin da hadisin da maganta a baya suna magana akan du'aul istiftahi bude sallah to a nan wannan hadisin ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim in zai fara sallah to wasu suka ce wannan siga kuka ce a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim ko kuka ce a'udhu billahi shaitanir rajim duk ɗaya ne wasu kuma sun zabi ka faɗi a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim wasu sun zabi ka dauki a'udhu billahi min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi duk wanda kai yayi ibnu qudama ya ce dukan su yayi duk yanda kai isti'aza ta yi kawai kowace in kala kai to malamai sun yi sabani cikin shin zaka isti'aza a cikin raka in zaka fara sallah zaka yi ta zaka fara ta ne da auzbi auziya ko kuma raka farko ne kawai zaka yi ko ko raka ma zaka yi auzu billahi in ka zo zaka yi sallah to sai imamu Abu Hanifa da imamu Ahmad da kuma wani kauli na imamu Shafi'i suka ce ita isti'ala ta ke bance raka farko ne kawai saboda hadisin nan na biyu da muka karanta cewa a hadisi ayyuhur da zamu karanta nan gaba da yake cewa kan sallallahu alaihi wasallam idan hadda min rak'ati saniyati istabta qira'ati bi hamdillahi rabbil alamin idan walan yaskut idan sallallahu alaihi wasallam ya tashi raka'a ta biyu yana bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin ko baya yin shuru din nan da yake saboda ka suka tafi akan cewa ba za ka yi wannan ba magana ta biyu kuma shine za ka yi a'uziya a cikin kowace raka'a wannan shine faɗin maganan na biyu na imamu shafi'i imamun nawawi ma ya kawo shi cewar wannan bai tabbata ba a mazhabin imamun shafi haka ne to wannan dai su ne magana isti'aza kenan a kai sannan ga hadisin har yanzu mu karanta su bane na maganan bude sallah din amma kuma ga wannan hadisin da shine kusan nan ce jami'a wanda ya kunshi dukkan maganganun abin da ya shafi du'a'ul istiftahi din wa na aisha radiyallahu anha qala kana sallallahu alaihi wasallam yastafti salat بالتكبير والقراءة والقراءة بحمد الله رب العالمين وكان إذا ركع لم لم يشكس رأسه ولم يسوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التهية تهية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يتم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله إلا to ana hadisin na fitna Aisha an ce lahu illatun saboda ya zo a ruwayan abul jauzi daga sayyidina Aisha ibn abdulbar ya ce musali ne kuma shi abul jauza bai ji daga sayyidina Aisha ba to wannan dai shine bayanin isnadin hadisin hadisin yana cewa daga sai Aisha Allah kara mata yadda Annabi sallallahu ta ce kana Annabi sallallahu alaihi ya kasance yasjudu salatu bi takbir yana bude sallah da kabbara ne bar kiraci da kuma karatu karatu kuma yana fara shi da bilhamdulillah bi alhamdulillah da alhamdulillah bi alhamdulillah sannan idan yayi ruku baya sunkuyar da kayansa sannan kuma baya baya bude shi lam kis ra'sahu ba zai sunkuyar da shi kamar zai yi sannan kuma ba zai miƙar da shi ba baina zalika walakin baina zai tsaka tsake yake saboda haka baya daga kansa sama kenan shine lam yushki ra'sahu baya daga kansa sama sannan kuma walam yusawwihu sannan kuma baya sanya kansa kasa kowanne yana yin daidai dai a ciki idan ya dago daga ruku wa kana idan raka min ruku ila majid baya zama baya sujada ta sai da kai mahasiya da ta sai kamar lokanta baya وكان إذا رفع رأسه إليه كان سكون سجدة كسجدة لم يجب بان وتسجد حتى سجد حسيا ديتا أسمي وكان يقول في كل ركعتين تهية إن ركع بيكم هنا تهية وكان يفرش رجله اليسرى ينا شنفة كفصة تهجو وينسو لمن ينا ديتا دام وكان ينا عن قوة الشيطان sannan ya hana a yi zaman shaidan shi ne ka naɗa ƙababuwanka ka cuka ƙababuwanka kai ka zauna a kansu irin zaman da ake yin nan kai haka gaba ɗaya kai haka shi ne gudu shi nan ne to ya hana a yi wannan zaman kwata-kwata ba a yin sa ka coka tsawon gaba ɗaya ka coka su ba a so mutum ya yi wannan zama sannan kuma da bukanta a baya wa yana an yabtar shi rajulu zira'ihi mutum ba zai ba zai shimfiɗa zira'insa ba wato hannayen sannan ba ibtira shi saba yadda dabbobi suke shimfiɗa hannayensu sannan yana cika sallah kuma da yin sallama imam muslim ne fitar da wannan hadisin to kaga wannan hadisin ya shigo da dukkan maganganun a addu'a na bude sallah an ce sallallahu alaihi yana bude sallah ne da kabbara shine Allahu akbar sannan ga duk wanda alhamdulillah bi alamin to wannan shi ke nuna wajibcin karatun fatiha kenan sannan wanda suka tafi akan cewa to basmala ba ta cikin fatiha suka ci kai ga dalili ga shi saboda haka malamai sun yi saɓani shin fatiha tana cikin basmala ko ba ta ciki yawanci sun tafi akan cewa tana ciki wasu sun ce tana ciki amma ba ta cikin sura sai a cikin sautin namun da aka kawo ta kawai cewa inna min sulaiman inna min sulaiman rahman rahim din nan sannan kuma hadisan da za a karanta a gaba za su yi magana cewar sai na anas ya ce ya bayan da sallallahu alaihi wasallam da sai na abuka sina umar ba sa suna barakatu alhamdulillah rabbil alamin to wannan shi ma duk yana cikin abun to saboda haka dai du'aul istiftahi dai wasu malamai sun ce za a yi ta kamar yadda makaranta a nawafil za a yi ta a nawafil amma yana farilla ne to ba za a yi du'aul istiftahi ba za a fara sallah wasu kuma suna ganin a za a yi du'aul istiftahi kafin a kama sallah ne na'am وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هذا من كبي هذا من كبي إذا ابتدى الصلاة وإذا قبل لركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه آه وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه جلسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يرفع يديه جل أجهنا ينسى هذا من كبي يديه كفنوسا إذا ابتدى الصلاة ينسى يقول صلى وإذا كبر لركوع كان يديه كبر زوا ركوع mai zara fara su ne ruku ya gane dago kansa daga ruku'u ma yana yin haka mutabakun alaihi bukhari da muslim suka zauna kan wannan hadisi wa fi hadisi abi humayd a cikin hadisin abi humayd inda abi daud a wajen abu daud ya ko dai ya daga hannayen sa hatta ayu haziya bihi ma man kibihi har sai ya kasu daidai kafin su sun mai kabbar sannan ya kabbar wali muslim arba muslim an malik bin huwairis daga malik dan huwairis nawa hadisi hadisi bin umar ku tunga ce wannan hadisi na abdullah dan umar lakin qala sai ya ce hatta ayu haziya bihi ma furu a uznihi har sai ya kai su wato fudun fujin wajen kunnensa kenan yake kaiwa yake kai hannayen nasa to waɗannan hadis da makaranta suna nuna cewa mutum zai daga hannunsa a waje guda uku kenan in zai sallah da wajen ruku da wajen dagowa daga ruku saboda daga hannayen nan musabbai ne mutum ya daga su amma yin sabani a cikin abin da ba haka ba wasu suna ganin in ba haka din bane to ba za ka daga ba shi yasa nan imamu imamu shafi da ahmad da kuma wasu jamhur daga cikin sahabbai suka ce ana suka daga su a wajen ruku da wajen dagowa daga ruku wata ruwa daga imamu da imamu shafi suka ce musafi na daga su din a wani wajen da bayan waɗannan in ka tashi daga zama ta yin farko ka daga hannaye to anan kuma an gaya mana cewa a baya daga hannayensa akwai ruwan tafi cewa ba daga hannayensa a lokacin da zai sujjada ko kuma lokacin da ɗago daga sujjada to wannan ne duka yana cikin abin lura a cikinsa wasu ce musabi ne daga hannun su kuma sun ce a in baka daga ma ba komai to wannan shine abin da zamu zo da shi a cikin wannan hadith da muka karanta da suke magana akan ibtitahi salah bude sallah wasu malaman su tafi akan cewa za ka karanta addu'o'i wasu kuma suka ce ai ga hadisin sai tana aisha ta nasu sallah sun yana bude sallah da kabbara sannan kuma yana fara karatu da da alhamdulillah bi azumi sannan wasu malaman suka dauka cewa wannan karatun da yayi na addu'o'in da makaranta da ake a cikin sallah to yana su ne a nafila sai ka yi dawar istiftahi amma yin asullan farilla ne to kawai za ka fara ne da karatu saboda ka duwanda aka dauka a ciki malamai su riga sun kawo mana shi abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi